ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغفلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي
sunan Allah mai rahma mai jin kai yabo da godiya su kara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkyama jama'a masu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake kawo mana rayuwar magabata don mu ga irin abin mu ma da za mu koyi da shi a cikin rayuwa irin tasu muna fata Allah maɗaukakin sarki a wannan rana mai albarka ya sada mu da duka alkhairan da suke cikin wannan rana duk wani abu na naki Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da shi lokaci da ake amsa addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da yin addu'a a wannan lokacin kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'o'in namu marasa lafiyar mu Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka mutu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga dattijo wanda ya mutu a unguwar zango alhaji isyaku wanda uba ne zan ce ga dukkanin wasu matasa waɗanda suke a cikin wannan unguwa mai albarka Allah ya ji kanshi da rahama mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani dukkanin ma waɗanda suka mutu Allah madaukakin sarki yayi musu rahma a yau ni ne nake tare da ku Aminu Khidir Idris wanda za mu kasance tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadan Kaya a cikin wannan shiri mai albarka kamar da na faɗa wannan shiri yana kawo mana rayuwar magabata ne wanda kuma magabata na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin jerin sahabban da wannan shiri yake duba rayuwarsu akwai gwarzo daga cikin sahabban manzan Allah sallama wanda ake ce man Nu'man Nu'man mun ji yadda malam ya karanto mana sunan shi da kuma wasu abubuwa waɗanda suke za mu iya sanin shi wane ne ma tukunna sannan kafin abubuwa da ya fara kawowa wanda suke nuna yadda za mu koyi da rayuwar wannan bawan Allah wanda yake shi ma sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafificiyar ni'ima ka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ka karɓi musulunci ka yi karatu a hannun shi wannan kaɗai ya ishi ɗan adam ya yi koyi da kai sakamakon yadda ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta maka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa koyi tukuru da irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake koyar da su wanda wannan ne ya janyo malamai duk inda suka tashi za su kawo wani abu sai sun fara kawo yanda sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka aikata ko yanda suka kasance saboda ya baka damar yanda zaka yi koyi da su su ne abin koyin mu domin su suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki suka ga ya aikata aikin idan sallah ce su suka ga yanda ya aikata ta a aikace sai dai su baka labari ga yanda ya aikata idan azumi ne su suka ga yaya yayi me ya gudana aikin hajjin shi alwalar shi da dukkanin wani abu na aiki da manzan rahama yake yi su ne suka gani yanda yake kuma suka kwatanta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wannan aikin nasa wannan bawan Allah mai albarka shi ma yana ɗaya daga cikin wa'anda ido ko gani zai koma izuwa kansu sakamakon wasu gurare da malam ya karanta mana yadda wannan bawan Allah ya tsinci kanshi a wani yanayi wanda gani zai koma izuwa gare shi don mu gano yaya za mu yi koyi da shi a irin waɗannan guraren in sun same mu domin Allah maɗaukakin sarki yanda yake jarraba kowane mutum ko yanda yake horewa kowane mutum hanya ta sha bamban da ta wani shi yasa amfanin mu san waɗannan tarihin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin kowanne ɗaya daga cikin su zamu ga irin yadda ya rayuwa da irin abubuwan da suka faru da shi ya sha bamban da na ɗayan sai zamto ka hada ga baki ɗaya kana yin koyi da su shi yasa a aqida ta ahlus sunna zaka ga wayannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su mutane ne adalai duk abin da suka zo da shi karɓa muke yi saboda mun yadda adalai ne da duk abin da suka zo mana da shi babu zancen tuhuma shi yasa kai tsaye a aqida ahlus sunna ake karɓa irin wannan abubuwan da suka zo da shi sakamakon sun gano shi ne suna kwatanta mana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce kuma abar koyi da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu ita ce za mu yi koyi da ita lallai akwai kyakkyawan abun koyi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da za mu ringa yin koyi da su da shi da kuma babu yanda za mu koyi da shin sai mun ga yaya sahabban shi suka gudanar da rayuwarsu kamar da na faɗa za mu kasance tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya malamu ne maka barka da zuwa a cikin wannan shiri mai albarka.
Insha Allah alhamdulillah sun akan wakallahu kaji wannan sahabi da aka fara tattaunawa akan shi ko kuma na ce ana tsakiyar tattaunawa akan wannan bawan Allah Na'uman wannan bawan Allah akan wakallahu me kake ganin bayan yadda aka san shi abubuwan da mutane za su kalla ta yadda za su koyi da wannan bawan Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da asuba barkamu da sake saduwa a wannan fili na mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda muke tattauna akan tarihin bayan Allah na kwarai waɗanda ya kamata mai koyi da halayensu da ɗabi'unsu sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam muna fatan Allah ya samu cikin masu koyi da su amin kuma ubangiji ya ba mu dacewa da haduwa da su amin bayan ya ɗauki rayukanmu ya yafe mana kurakuranmu ya daidaita mu akan hanya ta kwarai amin ya sa aljanna makomar mu amin ai mun kammala bayani akan Oman har ma mun shiga a sahabi na gaba na'am na jin yau muna sahabi na saba'in kenan cikin tattaunawar da muke yi shine sa'ad bin rabi'a na'am sa'ad ibn rabi' Allah ya masa rahama amin wanda mun tsaya akan wata aya tabaraka wa Allah da Allah madaukin sarki ya saukar a cikin alkur'ani a suratul hashri aya ta tara Allah ce walladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة wannan aya ta sauka ne akan mutanen madina khususan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa imam al-qurtubi yace la khilafa anna alladhina tabawwa'u ad-dara hum al-ansar alladhina istawtanu al-madinata qabla al-muhajirin ilayha babu shakka wannan aya tana nufin mutanen madina ne suka samu wato suka zauna a madina suka karbi bakuncin almuhajiruna daga cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ainihin wato darasta su suka kimanta su Allah ubangiji ya be su ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim waɗannan mutane na madina suna son waɗanda suka hijira zuwa gare su mutane ne masu son wanda suka yi hijira zuwa gare su wannan yana nuna mana kyawawan ɗabi'un wato su mutanen madina da irin karɓan bakunci da suka yi na wato ga annabin rahama da kuma sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan allah ya tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa wato duk abin da Allah ya ba su ba su da kyashin su ba wani suna fifita wani akan kansu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko suna cikin tsananin yunwa za su iya hakura da abin da suke da shi su ba wani wanda za mu zan buga misalai akan wannan Allah ya magana cewa duk wanda Allah ya kare shi daga rowar kansa to wannan yana cikin rabotattu duk wanda ya kiyaye rowa ruwa mummunan abu ne rowa mummunan abu ne rowa mummunan abu ne rowa abu ne da ba a son shi kazanta ce anas dan malik Allah ya yarda da shi ya ce wata rana abdurrahman ibn auf ya zo madina a lokacin da aka yi hijira abdurrahman ibn auf ya zo madina a lokacin da aka yi hijira annabi ya kulla kawance fa akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain sa'd bin rabi' al-ansari annabi ya kulla kawance da abokantaka tsakanin shi abdurrahman ibn auf da kuma sa'ad bin rabi al-ansari abun mamaki shi annabi saboda son a yi abokantaka ta kwarai da a kyautata wa juna malam shi da kansa yake cewa kai wani abokin wani ne kai ma wani abokin wani ne wani kana tare da wani wani abokin wani ne kuma ya sa ido ya gani akan abokantakan mai aboki wa abokinsa to da annabi ya hada su da muna da abdurrahman ibn auf muna da sa'adu bin rabi al-ansari annabi rahama ya kulla kawance da abokantaka tsakaninsu kai sa'adu bin rabi da abdurrahman ya zo wato sai ka ce masa ina da dukiya ina da iyali za mu raba gida biyu Isar da ka ji ana ba da labari cewa mutanen madina saboda imaninsu da tsoron allansu sun raba dukiyarsu gida biyu suna ba abokanansu sun raba matansu gida biyu suna ba da abokanansu sa'ad bin rabi ne yayi al-ansari mutumin madina da kuma abdurrahman ibn auf akan su isa ta fara faruwa sai yake cewa abdurrahman ibn auf ina da dukiyata za mu raba gida biyu tun da annabi ya ce ni abokinka ne ka ɗaura biyu ɗaura biyu sannan kuma iyalina ka duba cikin matana ka ga wanda ta yi ma ka duba ba ya duba a cikin matansa wanda ta yi masa ba wai ya zaɓi wata galabaitacciya a ciki ya ba shi ba fa ya duba cikin matansa ya ɗauka bari ka ji karamci abdurrahman ibn auf sai ce a ya ce a barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah maɗaukin sarki ya yi maka albarka a cikin iyalinka Allah maɗaukin sarki ya yi maka albarka a cikin dukiyarka fi ahlika wa malik dullani ala suq dullani ala suq ka nuna mun ka nuna mun kasuwa kawai ka nuna mun kasuwa ka nuna mun inda kasuwa take yayyayi ya karba ya ce a'a ya nuna masa hanyar kasuwa abdurrahman ya je ya ta bugawa ana ta fafatawa ya yi kasuwanci ya yi saya ya sayar har ya ci riba ya tafi ya je ya yi aurensa shi annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ga abdurrahman ibn auf ya caba kwalliya irin ta angwaye ya saka turare irin na ango sai abdurrahman sai mazala ce da shi mahayam ya abdurrahman kamar ka ga mutum ka ce ya aka yi ya na ganka a irin wannan yanayi kai da na san talaka ne miskini baka da komai na haɗa ka da aboki ya na ganka yanzu cikin kaya irin ta angwaye turare irin na angwaye ya ce tazawwacin ra'atan min al-ansar ai bayan mun rabu da kai ya manzan Allah na shiga kasuwa na yi kaza na yi kaza na yi kaza na auri wata mata ne cikin mutanen madina sai annabi ce a to me kamata na sadaki saboda annabi yana mamakin bai da bai da kuɗi bai da kuɗi bai kama su ku tafiya sai ce ai na ba ta zinari ne wasu nawatin min zahab ma'auni ne na zinari wanda suke bayarwa yace shi na bata sai annabi ce to wanda ka bada sadaki to ka yi walima koda da akuya ne ko tunkiya guda daya to malifi na ga kana ta to akan kalaye kana ta bayani kuma gashi lokacin da zamu dan leka sashen tallace tallace ya ƙara sorin da zamu leka masauraro ku zaurare mu kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى masauraro barkanmu da dawowa ga wanda ya riski shirin a tsakiya yau ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sabbin rabi wanda mala yake tattaunawa akan shi yake kawo mana abubuwa akram kallahu kafin ka dora daga wannan kissa da ka bamu ta wannan sahabi akwai aya da ka karanta akram kallahu ita wannan aya tana nuna mana kenan cewa su mutanen madina suna kaunar sahabban wanda suka yi hijira daga cikin su har da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa
gaskiya ne cikin darasin da zamu dauka na
ita ayat tana yabo ne ga mutanen madina irin karamcin su da karban bakuncin da suka yi wa sahabbai da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yana nuna me ya kamata mu yi mu mu yi koyi da wannan karantarwa da aka mana dan shine amfanin karanta darasin wace tarbiya muka tsanta akan girmama bako wace tarbiya muka tsanta akan girmama bako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku girmama ku girmama baki umarni ya bayar ya ce a girmama a girmama bako yana daga cikin mutunci yana daga cikin karama da sanin ya kamata idan mutum ya yi bako ya mutunta shi ya kimanta shi ya girmama shi wannan mutunci ne sannan kuma kowane ɗaya a cikinmu da zai je bakunta wuri a kimanta shi a girmama shi a mutunta shi wallahi zai ji daɗi kwarai da gaske idan ya ga an masa wannan amma yau akaram kalla al'amari dai sai dai abin da Allah ya yi kawai
to akaram kalla duba da ita wannan ayar Allah ya duba da ita wannan ayar da kuma yadda yanayin da muke ciki dan na jika da ka fassara ayar kai bayanin su ko da suna da matsanancin bukata suna bayarwa to me zaka kwatanta da irin wannan lokaci da mutane kowa na saye sani ya ya ya sauri ya boye ai shi sa ka dina ce amma yau sai dai Allah ya sauke ai yau na kama na kusa da kai ma wanda yake larura ne ce muke kama yana kin taimakonka na faɗa wani karatu nake bayani cewa wani fa ya bugo mu waya ziyara ya kai wa dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya an yi hutun makaranta ya dauki dan yaronsa kwaya ɗaya ya kai wa dan uwansa ziyara ya kai masa yana zuwa malam sai ya tambaye shi ce ya ce me kawo ka me kawo ka me ka zo yi sai shi dan uwan yake cewa zuwa ne in zo gidanka na dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na zo gidanka kana tambaya na mai kawo ne sai ce na zo in kawo ma ziyara ne in gaishe ka maka zumunci to wannan yaron da ka taho da shi fa ya dan dauko dan dan sa ko ya zo ya nuna masa dan dan uwansa wallahi kar ka ga irin abubuwan da ya masa na wulakanci da baƙaƙen mu ba kusan halin da ake ciki ba kuna ɗora mutane nauyi to ni ba na so nan gaba in zaka zo waje na gaskiya ba ka gaya mu ni ba nan kaza kaza kaza ba yaushe zaka tafi sai ce yanzu zan tafi shine ya koda mai jawabi ya ce to ina shaida ma ba ni ba kai har abada inna lillahi shi dan uwan da aka yi mana wulaƙanci ba ni ba kai har abada
to amma malam na zo gidanka ne kake mu wannan wulakancin ban roƙe ka ban tambaye ka ba matsayin ka na dangi na kuma dan uwana na zo in gaishe ka in ga iyalin ka ganawa shine kake mun wannan to ba ne ba kai har abada duk abin da ka mallaka a duniya ka je ka riƙe shi amma ba ni ba kai ba ni ba kai yanzu aka ramka lawo malam za ka yi bako matar ka sai ta kore shi bako za ka yi matar ka sai ta kore shi azaba za ta yi ta mai dan in ba ka sa ido akan bakon ka ba wallahi mata ka wanta bashi abinci ma mata yanzu rashin tsoron Allah mai gida ya yi baki wallahi sai a wulakanta su kai in kai wasa kanwar uwarka ko kuma mahaifiyarka ko kuma wani dan uwanka idan ya zo gidanka Allah baka sa ido ba wallahi sai ya gamu da muguwar mu'amala a wajen iyalinka za a yi abincin a hana shi ko a yi mummuna a bashi kwaki bashi a kan lokaci bashi a kan lokaci akwai matan da a duniya ba abin da suka tsana irin baki ai wani an gaya masa ka ce wai kai wai wai kai muni kullum sai dai mu kare muna ta hidima wa baki muna ta wahala wa baki wannan matarsa ce take gaya masa wai da ita ba fa ba ta zo ta wahala akan hidimar baki ba shi gidansa kullum baki ba ta so ta yanzu iyalin ka bilal azim sai ta yaki bakin da kake kake da su
to amma akar makallahu dangane da hadisin da ka karanta bayan ita wannan ayar baka ga kamar su a wancan lokacin koda sun zo bakuntar in aka basu sukan ƙi karɓa yanzu kuma bakon in ya zo dama abin da ya kashi kenan watakila hakan shi yasa mutanen ma suke gudan bakin to me yasa aka ba shi shi bakon me yasa aka ba shi a wancan lokacin ai an ba shi ne dan ya karɓa ko to sai bai karɓa ba kenan ai bashin da aka ya nuna ya halatta a bashi ya danganta ga yanayin mutum in an bashi ya karɓa fa nema in bai karɓa ba ma fa nema amma ana nuna maka ana koya ma ka bayar din ka bayar wannan bai nuna cewa dan an ba su wasu basu karba ba a wancan lokacin sai mu wulakanta baki ba wannan babu wani dalili ko dai akan wannan abu so magana ta gaskiya wato harkar kulawa da bako a wannan zamanin wallahi yana da wahala kuma bako galiban in dai bai je da gatansa ka je guri ba wulakanta ma za ka yi to wannan wa zai gayyace ka ma ka ga bai mutunta ka ba ko a gayyace ka ko biki ko aure ko wani taro ko na sai ga ba a karbe ka hannu biyu kana gani so ya kamata musulmi mu gyara mu'amalan mu mu koyi da waɗannan wajen girma baki sannan in ka duba wannan hadisin na Anas dan Malik Anas Malik Allah ya yarda da shi amin magana yan wantaka da annabi ya hada tsakanin abdurrahman ibn auf da sa'ad bin rabi yana nuna mana irin tarbiyya da sabai suka samu da karamcin da suke da shi yanzu mala aminu mutum ya dauki dukiyarsa yana da miliyan dubu misali ko yana da miliyan dari imani wani irin imani ne wannan ka iya rufe ido ka dauki miliyan dari biyar ko miliyan hamsin in kana da miliyan ɗari ne ka ba wa abokinka ba ma wannan ba ka duba matarka ba ka duba yadda mutum yake ƙaunar matarsa yake son matarsa amma ka ba da dama wani ya je wai ya zaba a cikin matanka ya ɗauki wanda yake so ka ba shi don neman yardar Allah wannan kadai ya isa ya nuna mana wallahi wallahi duk mai zagin sa ba yayi asara a rayuwarsa bai ci sa'ad zuwa duniya ba bai dace ba wallahi kuma malam imanin mutanen nan imanin mutanen nan imanin sabon nan wallahi al'azimu na ga ma ya wuce duk tunaninka ai yanzu wani abun gashi a rubuce ki a littafi wani ya gwada mana amma haka mutum zai rufe ido ya zo ya ci mutuncinsu faɗi mummunan maganganu a kansu ta maganganu kamar mutum yana yi da kaninsa ko yaransa ko bawansa ko wani mara daraja to wannan yana nuna mana gaskiyar imanin mutanen nan kuma hakan ba aka yi wallahi malam da ba dan abdulrahman ya ce shi ma gogagge ne akan harkar kasuwa a bashi dama ya je kasuwa ba da hakan za a yi dan sa'ad bin rabi har iya zuciyarsa ga Allah ya yi wannan abu har iya zuciya bai ma san shi ba zai karba ba a ina ya sani ina ya sani kuma abu na biyu wannan yana nuna mana ashe sahabban nan malam sun yadda da kasuwa sun san harkar kasuwa gogaggun yan kasuwa ne yanzu abdurrahman ibn auf din shiga ya ta buge buge asiya asiyar asiya asiyar ai kaza asiyar asiya asiyar ai kaza ai kaza ai kaza malam ya tara dukiya watakila ma da ya shigo kasuwar ba kuɗi a hannunsa tun da ba kuɗi da dako ya fara a karan kalla yanzu kuma kaga wannan sana'a watakila kinta ake a ina ina ba za su yi ba musamman yan birni musamman yan birni very sorry to say na sha faɗa a karatu na maimaitawa ba wai don abin nan ba galiban waɗanda suka fi kowa cin moriyar kasuwanninmu a nan masu ƙananan sana masu aiki baƙi ne Allah ma amina ko wanda kullum sai ya yi tafiyar minti arba'in awa ɗaya awa ɗaya da wani abu ya shigo kano ya shiga kasuwa ya yi da ko ya yi aikin wahala ya ɗauki nan ya ajiye nan ya fita da abin da zai cefa ne da guzuri da komai kullum ba a kano yake kwana ba amma yan kanan ba sa zuwa yaro matashi saurayi da ya cika yana ga ɗan kano ne shi a bai je kasuwa ya karamar sana'a ba sai dai uwansa ya bude mai katon shago ya zauna yana muzurai ya ta sace mai kudi amma shi bai zai aikin wahala ba Allah ya cikin wani bawan Allah wanda shi ne wani babanmu wato kai na yi mamakin sa tarbiyya da yake da ita malam mai kyau mai kudi ne malam na fitar hankali Allah ya bashi dukiya dan kasuwa ne yana da motoci na transport yana da shaguna yana da wai yaransa abokananmu ne tare muka tashi suna cikin gata wallahi malam an yi hutun makaranta manyan sai ya dauke su ya dora su ce kobe masu tarela kubbu masu tarela a rinka tafiya lagos inugu canaca ina ne da ku je maza ku nemi arziki su gaya wa yan tarelan a dauke su maza maza a je duk abin da ake na yaron mota su masu ana ganin dan me zai wannan ya zai dan sai isa dan sai bin mota ya zai sa kaza ya ce a'a ni ma na bi ta kafin na samu kudin nan kuma ilimi ne darasi ne na rayuwa ka tura ɗanka ya je ya wahala ya san yadda ake nema ya fi akan ya tashi ya ga dukiya a zube a iska yana cinye ta ba zai kimanta ta ba ba zai mutunta ta ba kuma gaskiya galiban dukiyar ba ta fiye yin albarka a hannunsu ba haka yake danna yaron na wallahi malam ya bi tirela ya je ya hutun sati ɗaya sati biyu yana yawo a bayan mota ya ci uban sanyi ga tsoro ga firgici a shiga cikin gurare na damuwa ya yi baki kiran ya dawo gida uwarsa tana kuka tana abin nan shi a yi wanka kuma a tafi makarantar islamiyya a ƙarasa hutu haka yi ta koya musu amma yanzu ina so na gaya ma yaran nan kowannensu su ya zama mai zaman kansa kuma ya san hanyar neman kuɗi ya san darajar kuɗi amma mu haka muke yi ba haka muke yi ba gatan kawai ake nuna wa yaran ka gama nuna musu gata ma nan gaba su zo su harbe ka su kashe ka su cinye kuɗin ko kuma a haɗa baki da su a zo a halakar da kai saboda shi kuɗin ko ɗanka ya zo ya kashe ka ko kuma ɗanka baya tausayin ka yana ganin kawai ka samu kuɗi ne a banza ka ki ka bashi ya ci bai san ya kai ka samu kuɗin ba duk wani attajiri duk wani mutum da yake yana da kuɗi wallahi tallahi malam sunna ce ta rayuwa ka tambaye shi ya baka tarihinsa sai ka tausaya masa fi bidayatil amri a farkon al'amari amma yaran yau a'a ya gama jami'a ya shiga ofis a kai shi abuja biliyoyin kuɗi suna gittawa ta teburin su irin ƙasa biro yana tare su nan da nan ya fara aiki a ga yana hawa mota mai tsada da tafi ta kowa a unguwarsu a ga ya gina gidan da ya fi na kowa idan kasuwa yake zuwa to ba fa tsayawa yake ya nutsu ya koyi kasuwar ya koyi sana'ar ba ita bace a gaban sa a'a rigar ubansa yake kallo ko rigar mai gidansa yake gani ka gane ko kuma shagon wani yake duba shi ma ya za a iya mallaki wannan su duk hanyar da zai biya tara kuɗi ko ta haram ko ta halal to abin da yake hankoro yayi kenan shi yasa ba sa kwari yaran ba sa karko ba albarka ba tausayi ba amana sai mutum ya zo ya fara zuwa kasuwar yana zuwa sai ga ya samu matsala a kasuwar ko kuma ya shekaru yana zuwa kasuwar abin ya gagara babu albarka saboda zuciyar ba ta da kyau su duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na suna da muhimmanci yanzu inda ba da Abdurrahman ibn Auf ya samu tarbiyyar ya shiga kasuwa ya yi buge-buge ba kana jin ya isa malam da kuɗin su je aure yanzu ka irga mana cikin samarin mu yau a yau ga dai Abdurrahman an gaya muku bai da komai ya shiga kasuwa ya yi ta buge-buge har ya samu abin da zai aure mu yau samarin mutum nawa ne suke iya wa kansu aure da sha'awa ta kama shi kawai yarinya mai dan haske haske sai zai langwabe wa ubansa ya ce shi fa aure zai je makale wa uwarsa ya ce ta yi wa babansa magana ita fa shi fa aure yake da bukata shi aure yake so aure yake so aure yake so haka uban nan zai gina masa gida haka uban nan zai kama masa gidan haya a haka uban nan zai masa kaza uban nan zai masa komai da komai mai ciki a masa goyo a biya masa sadaki a bashi kudin aure a komai da komai a mai auren a tura masa matar haka suke yi galibin su amma ka ga wai matashi ya je ya tara kudin kansa da kansa ya tara kudin kansa da kansa kudin kansa da kansa ya je ya kansa aure wallahi ba su da yawa wannan kuma sai na ƙauye eh mutanen ƙauye da ake ganin su ƙauyawa ne ana musu ganin ba su waye ba sun fi mu jin kai sun fi mu tausayi sun fi musani ya kamata billahi azimu da noma a gona a gonarsa ga wainarsa da yake zuwa da la'asar da shi zai tara abin da zai wa kansa aure da aikin karfi da walka da barema da zuwa noman kuɗi da shukar kuɗi da waye da sauran shi yaro zai je tara wa kansa kuɗi kai su mutanen ƙauye galiban yaro matashi ma shi yake kula da ubansa ma shi zai je in nemo in uban ya gaji ya je in nemo ya ciyar da matarsa ya ciyar da uwansa ni na san yara matasa da muna aiki da su a gona suna zuwa suna mana aiki billahi azimu malam iyayen suke daukan nauyi a ƙauyukan muna gani to amma malam yaron birni yanzu ko wanki zai maka yanzu yaron ka zai wanke maka kayan kai maka wanki da guga munan duk da muka tashi ni dai ba shekaru bane da ni da yawa billahi azimu malam nake wa babana wanki da guga ga babana ba babana ma kanin baba yayin babana ma ni nake masa wanki da guga ni nake masa kaza ni nake masa kaza amma mu yanzu yayan mu ai bara su yi mana ba sun tafi boko sun tafi islamiyya sun tafi ina ne suna da lokacin da su je sauna amma ba su lokacin za su bi iyayensu zamani ya canja al'amura sun lalace takalmin ka ɗanka ba zai goge maka ba takalmi ka kula da kyau ka fahimce ni takalmin ka in ka zo zaka fita wallahi ba lalle bane dan kai goge maka motar ka kana kallo yaran ka suna gani sai dai ka nemo almajiri ko ka nemo mai aiki rinka wanke maka mota shegen yaro shi kuma an za a tafi unguwa ya zo ya shiga ko gogewa mota bai zai ba duka haka muka gina su ga matan mu da muke zaune da su su ma in kai wasa wala singiletin kamata ka bara ta wanke ma singileti ko gajeren wando wani wallahi dai tattara gajeren wandon su singiletin sai ba ƴaƴansa in ya ci sa su wanke mai matarsa ba ita ta cancanta ta wanke masa wannan kaya wanda waye su ake cewa kaya ne na sirri ka fahimce ni kana fahimta nan al'amura sun fa lalace fa sai an gyara kana zo yanzu karti zaka tara a gidanka karti maciya dawa matsiyata kullum su suke cinye maka dan abincin gidan naka amma wallahi ba abin da za su yi maka in ka dawo ma kai sallama ma in kai wasa wallahi su bude maka girma ba za su bude ba ana jiran almajirin gidanka shi zai bude saboda shi ka tarbiyantar da ɗanka shi ba zai maka aikin wahala ba ƙofar gidanka yau ƙofar gidajenku ƴaƴanku ba sa iya sharewa sai dai almajiri ya share saboda kun koya musu me ba su ba su za su yi ba almajiri ne zai almajirin shi ma ai uba- dan uban wani ne ai ai yana da ubansa shi ma dan wani ne dan wani ne to ga sunan abubuwa a fili da ke gaya maka yanzu yarinya budurwa balagaggiya wata kullum tana zurubtu da zirga-zirga a kicin ta dafa mata abinci amma saboda yar boko ne an koya mata rashin kunya a boko ba a koya mata tarbiyyantar da eh, uwarta ba- eh, ta ta bi uwarta ba karatun turancin da take zuwa bokon da take zuwa ba inda za a koya mata a ce ki yi biyayya uwarki da ubanki a'a sai ma a nuna ke ma in kin kai kwari ke ma shine yarinya balagaggiya sai dai to ta zo ta kwanta a daki ta daga kafa ɗaya kan ɗaya tana karanta nobel ko tana chatting ko tana karanta littafin soyayya uwarta tana daka daddawa a kitchen tana hura wuta tana a- ai- ainihin a- a- a- a- a- kunna gas tana kaza da sauransu ba sa yi sai wanda Allah ya zaba sai wanda ka samu tarbiya baki ba baki bi uwarki ba kya je ki bi uwar wani ai zaki je ki wa uwar miji hidima ko kuma ki je ki wa wani kato mijin da zaki aura kya masa wanki kya masa guga a dole dole ko baki bi ma wani tilas ne sai kin masa wallahi baki bi uwarki ba kya je ki bi uwar wata wannan shine abu- abun ciwo abun bakin ciki idan iyaye mata suna gaya maka yara yan mata ga sunan a ta kashe musu kuɗi yanzu harka ce ta miliyan kaza fa in zaka aurar da yarka amma ka ka ga yarinya budurwa ba ta yin komai a gidansu
to akar makallahu batun wannan batun da kake mace ta yi wa mijinta hidima suna kafa hujja da cewa ba abin da ya fa kawo su kenan ba zaman aure ne ya kawo su kuma ya za a ce sai ta wanke wa mijinta Malam Aminu wanke kenan wannan magana ta ka da ya kamata kai salatin annabi akan ta Sallallahu ka- alaihi ka- wa ka- sallam.
wallahi yau me auren auren gaba ɗaya ba hidima bane
na gaba ɗaya auren ai hidima ne ka tsaya ka nutsu fa da abin da kake faɗa ita mace ta zo ta yi wa mijin hidima ne Wani kenan kuwa ta mata hidima ya mata hidima in Na'am.
kuma wani ya faɗa ba haka bane ya zo ya canja mu ji haka aure yake cuɗe ni cuɗe ka ne kai yanzu fito fitan da kake kana buge buge kana neman abinci ba hidima kake mata ba duk gaba ɗaya mun koɗe matan mu sun fi mu kiba sun fi mu haske sun yi jajaye kamar tumatir munan duk a koɗe muke furfura duk ta binne mu muna ta wahala ka je ka nemo musu abinci da safe ka je ka nemo da rana in asibiti kai ne yara ba lafiya kai ne school fees na yara kai ne a wannan ba hidima ba ne duk wannan wahalar ya'yan naka ne kai kai kaɗai galiban ma mu mazan ba mu muke mutuwa mu bar musu ya'yan su ci more su ba Hmm.
sai ka mutu ka shekara arba'in a kabari uwar yaran tana cin more su suna ta kai ta umra da aikin hajji wallahi tallahi malami ne ke gaya maka gaskiya duk wannan ba hidima bane to kai sai ka gama wannan wahalar ka je ka nemo abin da za a ci da safe ka nemo abin da za a ci da rana ka nemo abin da za a ci da daddare ka kai yara makaranta ka biya kuɗin makaranta ka musu ɗinkin sallah ka musu ɗinkin kaza asibiti kai ne nata shi ne ka taimake ta ka taimaki iyayenta ka taimaki yan uwanta ka taimaki danginta ka mata hidima kuɗin kitso kai ne kuɗin gazar kai ne kuɗin wane ne kai ne kuɗin wane ne kuɗin munafurci da na ƙarya duk kai za ka biya sai kuma mace saboda renin hankali wata zo ta ce wai wai- wai wai bata zo ta ma hidima ba to ta tafi gidansu mana in bata ma hidima ba duk wanda ma ya gaya muku wannan magana banza ce ma ya rena mutane hankali ne ma wallahi tallahi wannan abin da namiji yake shi ba hidima bane to ita ba za ta dafa abinci ba kai ka je wahala da nemo abincin nan da dafa shi wanne fa wahala nemowa haka wani ban Allah ya bugo mu waya wai wai a tajiri mai hali fa an yi suna a gidansa ya sayo raguna ranar layya ranar suna ya yanka mata fa ka ji fa gariban ma ragon sunan ma fa duk su suke cinyewa matan kai namiji yaushe ma ka- hankalin ka ya dawo gidan ma balanta ka ce ka ce wani naman naman ragon suna wallahi matan nan cewa ta yi wallahi ba za ta gyara ragon ba ya zo ya yanka ragunan ta fito a yi aikin naman da ita da yaran gida da wata ce ba za ta yi ba tana gida tana daki tana kwance hajiya kenan tana daki tana kwance ya bugo waya wai wai ta ce wai sai dai a nemo mai aiki a biya na ce ka tattare ragon gabaki ɗaya ka kai shi gidan tsohuwar ka ko mahaifiyarka a babbake shi a gyara ku cinye shi a can ka rabu da ita rago da kayan dama ka- ba haƙƙinta bane aka ce to haƙƙinta ake ne ta ki ta gyara ya zai ya je siyo mata rago kuma ta ce ba za ta fito ta gyara ba lafiyar ta kalau to kai ka gaya mu me me- me ta zo yi in mace bata dafa maka abinci ba in bata gyara abinci ba me za ta yi maka gaya mu ka ga malam aminu wannan ƙaryar da ake ta yi ana ta wani ƙaryar banza ana zuga mata ana sa suna fanɗarewa mazan su duk maganar banza ne wannan shi yasa auren baya zama in haka ne su ma mazan fa in suka fadare abin ba zai kyau ba dole ne mace ta bi mijinta dole ne ta hidima shi ma miji dole ya mata yawwa cuɗe ni in cuɗe ka ne wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf haka qur'ani yace Hmm.
walil rijali alayhinna daraja abinda hakkin maza akan mata su ma mata suna da hakki akan maza su ma maza suna da hakki akan maza ba wai ba wai mace kawai ta zo ta ta shantake ta yi tana nakar abinci sai dai ta ta kumbura kamar fulawa an sa mata yis ba da zai yi ba sai ta yi sai ta yi hidima to malam a ƙarshe tun daga lokaci na hararo mu ka yi magana yayaye su aure dama shi ɗa ba ma haƙi ne akan babansa ya aurar da shi ba ba shi zai aurar da kansa ba idan ya balaga shi zai wa kansa ana wa aure tunda ya balaga ya kai munzalin abin amma ba hana ubansa ya taimake shi ba Aha, sai dai Ba hana taimako ubansa ya taimako eh a duk yaro in ya kai munzalin balaga ya girma musamman Allah ya sa ya samu abin da zai yi ai kuma is on his own ai zai rayuwa ne akan kansa ai sai a barka kuma da ƙananan yara da jarirai ka ta fama da jarirai wani za ga mutum ɗaya na fama da jariri uku hudu wannan jariran kuma na sha faɗa sha'anin su daban ne jan kuɗi ne da su na fitar hankali Hmm.
duk wanda Allah ya jarabe shi da jariri ka tambaye shi zai gaya maka irin infaƙin da yake a gida to yaro da ya girma ya zama a ya kamata ya fara tunanin taimakon ubansa ai Na'am.
tunda ya kai munzalin balaga shi yasa aka ce a koya musu sana'a ai- aka ce a koya musu dogaro da kai to amma kaddara yaron ya girma din ba shi da shi kuma uban yana da shi sai ya taimake shi na'am za ka bar ɗanka ya tozarta ne ko ka bar ɗanka ya wulakanta ko ya shiga hali na wayo Allah ne yasu a wata riwaya a cewa aka yi Abdurrahman ibn Auf da ya zo Madina annabi ya kulla kawance tsakaninsa da shi da Sa'ad bin Rabi' al-Ansari sai shi Sa'ad ya ce ya kai dan uwana ana aksaru ahli al-Madina malan ni ne na fi mutanen Madina dukiya lokacin wai har yayi
kan kalla ai ka san da ke an dan fadakar akan waɗannan abubuwa Haka ne.
muhimmai an ɗauki lokaci a to kansu ba da mun dawo sai mu sai mu dada dorawa akan wannan ai kai ka tsokalo ne malam amini ka zo kan- ka zungure ni kai mu wata tambaya ta abin nan Ah, na san yau mata za su dan ji haushi su ji ba daɗi amma gaskiya ce yawa gaskiya ne kowace mace ta tsaya ta yi hidima ta bi auren ta yi zaman aure ta yi hidima shi ma miji ya yi hidima ni abin da na fahimta kenan Hmm.
namiji yana hidima ya nemo abinci ya kula da lafiyar ku da zirga-zirga da zurubtu ke ma ki hidima kana zuwa turke mace ka ce bujimi kai ta ciyar da ita wannan ma bujimi shi in ya girma ka je ka sai da shi ka samu kuɗi ai wannan fa Allah ya ƙara lafiya amin akram Allah kallah ba mu dacewa.
amin masha Allah Ah, masauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi muna ba da hakuri da yan uwa mana yan uwa suna ta bugo waya dan na san watakila bayanin da ake na karshen nan shi ya dan insha Allah zai mu dora akan inda muka tsaya a sati da zai zo insha Allah a madadin ah, Dr. Abdullah Umar Usman Gadankaya da kuma jagora na gidan wannan rediyo mai albarka ahmad gazali yakubu shugaba ta sashen shirye-shirye asman sadiq sai wacce ta sada ni da ku ah, ni aminu khidr idris nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبل الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا